الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 23 ga watan zulhajj hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1439 wanda ya daidai da 4 ga watan tara shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir wanda ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka littafin ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a wallafar babban shehu malami shehu usman ibn fodi rahimahullah wannan kuma shine darasinmu na hamsin daidai a darasinmu da ya gabata mun karanta babi na goma sha tara ne wanda a cikin babin mun ji sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da azumi yana daga cikin abin da malam ya karantar da mu a ƙarƙashin hadithin da imamul bukhari ya ruwaito daga abi huraira allah ya ƙara masa yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a ɗaukan azumin ramadan sai an ga wata sannan ba a ajiye azumin sai an ga wata amma idan aka samu yanayi ya faru a sararin samaniya na hadari ko hazo ko wani abu mai kama da haka a ranar da ya kamata a ce an gan shi ba gan shi ba to sai a cika lissafin sha'aban ya kai kwana talatin to daga nan kuma washe gari sai ya zama ɗaya ga watan ramadan sannan akwai hadithin da imam bukhari har wa yau ya ruwaito daga ammar ibn yasir inda ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam inda kai shi ammar dan yasir din yake cewa man sama yau mashak faƙada a sa'abal qasim ma'ana duk wanda ya azumci ranar da ake kokonto ran da ake shakku za ta iya zama ramadan za ta iya zama sha'aban to sai mutum ya ce bari kawai ya tashi da azumi idan an dace da ramadan sai ya ci gaba in kuma bai dace da ramadan ba ya zamanto sai ya ajiye azuminsa wannan ita ake kira yau mushak to duk wanda ya haka ya saba wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin duk da cewa hadithi ne wanda yake mawqufi amma lawul hukmul marfu yana da hukuncin hadithi marfu'i yana daga cikin abinda muka karanta a cikin wannan littafi yin kiyamu ramadan a cikin watan ramadan ma'ana raya waɗannan kwanaki da darare da ibada mamul bukhari ya ruwaito hadithi daga abi huraira Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya raya watan ramadan yana mai imani da neman lada an gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa yana daga abin da muka karanta gaggauta buɗe baki shi ma sunna ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo da cikin bukhari hadithin sahal bin sa'ad yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin azumi jinkirta sahur kamar yadda ya tabbata a hadithin bukhari hadithin sahal bin sa'ad sannan ya sake zuwa a hadithin anas dan malik daga zaidu bin thabit sannan yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam karuwar ayyukan alkhairi abinda ya shafi ibada da abinda ya shafi ciyarwa shi ma saboda hadithin imam al-bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kyautar mutane to idan ku aka ce ramadan ya kama to annabi sallallahu alaihi wasallam kyautarsa ta kan nunku ta rubanya fiye da yanda ya saba yin kyauta yau da kullun sannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam neman daren lailatul qadri a cikin wutiri na goman karshe kamar yadda hadithi ya tabbata daga wato Aisha Allah ya kara mata yadda inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taharru taharru lailatul qadr fil witri min al ashr al awakhir min ramadan ku yi kirdado wajen neman daren lailatul qadri a cikin wutiri na goman ƙarshe cikin ramadan waɗannan duk suna daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a abin da ya shafi azumin watan ramadan wannan kuma shine inda muka tsaya to za mu ɗora insha Allah qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-bid'u fi sawm to kamar yadda malam ya saba bayan ya kawo abin da yake ya dace da sunna to kuma yakan kawo wasu bid'o'i waɗanda mutane suka kirkira wanda babu ainihin wato umarnin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam a kansu ko da an daɗe ana yi ko da kaga wasu manyan mutane suna yi to wannan ba ma'auni ba ne matuƙar annabi sallallahu Alaihi wasallam bai yi ba bai kuma ce a yi ba ba a kuma yi ya tabbatar ba to wannan abin zai iya faɗawa ƙarƙashin bida'a albida fi sau mala ya ce bid'o'i a cikin azumi har azumin ainihin wato da yake abu ne wanda yake nuna tsantsar wato tsoron Allah domin mutum zai iya shiga ya ci abinci ya sha abin sha ya abubuwan da suke lalata azumi ba za a gane ba amma har irin wannan ibada sai da shedan ya kutsa ya saukar da wasu mutane daga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su akan irin tafarkinsa za mu ji kaɗan daga cikin irin waɗannan bid'o'i din wa amma ma ahadathahu an-nasu fi hadha al-bab shehu usman dan fodiyo ya ce amma game da abin da mutane suka kirkira a wannan babi wani babi allazi huwa babu saum shine babun azumi min albida'i shaytaniya na daga abin da ya shafi bid'o'i irin na shaydan fa min zalika na daga cikin irin wannan bid'o'i din saumu yawmi shak azumtar ranar shakku li yuhtada bihi min ramadan wai dan mutun yayi dace ya dace da shi cikin ramadan wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'a ce muharrama malamai sun yi ijma'i akan haka wa fi sahih al-bukhari hadithi yazo cikin bukhari man sama yawma shak duk wanda ya azumci ranar da ake kokonto ba a tabbatar da ganin wata ba faqad asa abul qasim to ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shakka babu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bid'a da haka mutum ya ce to yau da yana ana tunanin gobe a iya tashi da azumi ba a tabbatar da ganin wata ba ya ce to shi kawai zai kwanta in an dace gobe ya tashi ya ji an ga wata ya ci gaba da azuminsa in kuma ba ga wata ba ya ci abincinsa wannan shi ne yau mushak yin haka bida ne lalle kwana da niyyar azumi wajibi ne ka tabbatar da kafin alfijir ya keto ka samu labarin ganin wata wanda wannan zai wajabta maka kudurce niyya domin ka tashi da azumi da haka mutum ya kwanta yana contemplating ma'ana yana tunanin to an ce gobe ne dai za a iya ganin za a iya dacewa da ramadan gobe kuma a iya zamantowa watan sha'aban ya cika lissafi da aka dai ni na kwanta duk yanda ta faɗi sha in allah ya sa na tashi da safe na ji labarin bayan na kwanta bacci an ga wata shikenan da ban ci komai ba sai in ci gaba da azumi na in kuma na waye gari na ji ai kowa bakin sa buɗe yake ba ga wata ba to kawai ni ma sai in share abinci wannan shine malam yake cewa wannan ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa fil risala zo cikin littafin risala ta abi zaid al-qirawani rahimahullah wala yusamu yawm shak malam mai risala yace ba fa'a azumtar ranar shakku li yuhta da bihi min ramadan wai dan mutun yayi tare ya dace da ramadan wa man samahu kadhalika duk wanda ya azumci azumi a irin wannan yanayi ba a tabbatar da ganin wata ba ana kokonto ya ce to shi bari ya dauki azumin in an dace da azumin ya ci gaba in ba a dace da shi ba ya ajiye lam yujzihi to azumin sa bai yi ba wa in wafaqa min ramadan ko da ya dace da shi yana cikin ramadan da ya yi irin wannan niyyar kawai sai ya kwanta ana tashi kwa da safe sai aka ce ai ko an ga wata bayan ka kwanta bacci to shi azumin sa bai ba kun fahimci abin da malam mai risala yake faɗa idan mutum ya yi irin wannan niyyar ya yi tare ya ce kawai to shi dai gaskiya zai kwanta in Allah ya sa an gobe ya tashi ya ji an ga wata ya ci gaba da azumi in bai ga wata ba ya ci abinci to da yawa yi gari kuma sai aka dace a shi an ga wata din ya to shi kenan bari ya mike da azumi to ko ya mike da azumi malam abu zaidin al-qirawani ya ce lam yujzihi azumin sa bai yi ba wa in wafaqahu min ramadan ko da ya dace da shi yana cikin ramadan wa liman sha'a sawmuhu tatawwu'an an yaf'ala amma ga wanda ya ga dama zai iya azumtarsa a matsayin taɗa'u'i to zai iya aikata haka ba a tabbatar da ganin wata bai wai ce to shi zai kwanta kawai amma in ma dai ba a dace da ramadan ɗin ba shi ya yi niyyar taɗa'u'i zai yi azumin nafila wannan ya yi an fahimta wa man asbaha falam ya'kul wa lam yashrab thumma tabayyana lahu anna dhalika al-yawma min ramadan lam yujzihi waliyumsik anil akali fi baqiyati yawmihi wa yaqdi malam mai risala yace wa man asbaha wanda ya wayi gari falam akul bai ci ba walam yashrab bai sha ba ba abin da ya ci ba abin da ya sha thumma tabayyana lahu sannan sai labari ya zo masa ya bayyana a gare shi anna zalika al cha wannan ranar da bai ci ba bai sha ba min ramadan ai tana cikin ramadan dama an sanar da ganin wata bayan ya kwanta bacci lam yujzihi to shi fa ya ci gaba da wannan a matsayin Ramadan bai yi ba wal yumsik anil akali amma ya kame gabarin ci fi baqiyati yawmihi a ragowar yinin wa yaqdi bayan sallah ya rama na fata an gane tabiyitu siyam wannan wajibi ne yana cikin wajibai kwana da niyya shi yasa koda an an samu jinkirin ganin wata karfe 11 shuru shuru 12 kana jin bacci to ka sa alam yanda zai tashe ka irin karfe hudu ko uku da rabi don ka tambaya shin jiya bayan ka kwanta bacci an samu labarin ganin wata in an ce an samu labarin ganin wata kaga alfijir bai keto ba sai ka kudurce niyyar azumi a wannan lokacin shikenan azumin ka yayi wa min zalika adh-dhikru ba'da kulli taslimatayn min salati at-tarawih wa huwa bid'atun makruha wa min zalika yana daga cikin bid'o'i da shedan ya koya wa mutane azzikiru yin zikiri da sauti iri daya a dinga dauka tare ana ajiyewa tare ba'da kulli taslimataini bayan dukkan sallama biyu min salatit tarawih daga sallar asham duk lokacin da aka yi sallar asham raka'a biyu aka sallame to sai an rera wani zikiri gaba ɗaya masallaci a rude a ɗauki wani zikiri iri ɗaya da sauti iri daya a ɗauka tare a dinga ajiyewa tare shehu usman dan fodiyo ya ce wannan shi ma ko da kaga ana yi a masallacin unguwarku to kar ka yi bid'a ne wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce a barki wa fil madkhal ya zo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wa yanbaghi lahu an yajtaniba ma ahadathuhu min adh-dhikr ya kamata ga musulmi ya nisanci abinda mutane suka kirkiro na yin zikiri ba'da kulli taslimataini bayan duk sallama guda biyu min salatin tarawihi daga sallar asham wa min raf'i aswatihim bidhalika da kuma daga muryar su da suke yi a wajen yin wannan zikiri wal mashi ala sautin wahidin da tafiya akan murya guda daya fa inna dhalika kulluhu ko kulluhu min al bid'i wannan gabaki ɗayan sa bid'a ne ina ba ta gane wato wasu bidoyin za ga kamar ma an daina yin su yanzu saboda ilimi da yake ta yawaita ana ta ilmantar da mutane amma za ka tarar akwai bid'a wanda ibn alhaji ya kawo wannan din shine wanda za ka ga idan liman ya yi sallama raka'a biyu a salatu tarawih to sai ka ji kuma an ɗauki wani zikiri iri ɗaya an ɗauka da sauti ɗaya a ɗauka tare a ajiye tare ma'ana ya ce duk wannan bid'a ne wa kadhalika yunha an qawlil mu'adhdhin ba'da dhikrihim ba'da taslimatayn الصلاة يا رحمكم الله فإنه مهدث شو واتو yake cewa waka zalika shau dan podiyo ce kamar haka dai yunha an hani an yi hani an qaulil muazzin game da fadar al muazzin mai kiran sallah ba'da zikrihim ba'da taslimataini bayan su mamu sun yi wannan zikiri bayan sallama guda biyu da aka yi bayan taslima ta yi sallama guda biyu as-salatu rahimakumullah sai kuma zaka ji ana as-salatu rahimakumullah ma'ana a tashi a ci gaba da sallah kenan ma'ana bayan wannan zikiri na farko bid'o'i ne guda biyu bid'a farko shine yin zikirin bayan an yi sallama guda biyu a salatu tarawih kaga kenan babu wani zikiri da aka shar'anta yi bayan sallar tarawih bayan raka'a biyu in an yi raka'a biyu in huta za a yi to babu laifi a huta kana da damar dan wannan lokacin da aka huta minti biyu minti uku ka dauko qur'ani ka karanta ka dauka ka yi salatin annabi ka yi wani zikiri wannan ba laifi amma a dauka cewa yana cikin wannan sallar tarawihin ta yanda lokacin da aka yi sallama sai mutum ya yi zikiri kuma ma a ɗauki zikirin ya zamanto ana yin sa a jam'i a ɗauka tare a ajiye tare to wannan a sani bida ne sannan abu na biyu bayan an gama wannan zikirin shi kuma ladan ya ce assalatu rahimakumullah ma'ana kamar yana inkiya yana sanar da mutane cewa a tashi a ci gaba da sallah to wannan shi ma fa innahu muhdathun shi ma bid'a ne ko da ka ji a masallaci ana assalatu rahim ina jin kamar kasashen laraba wannan zaka ji ana yi ko eh zaka ji assalatu rahimakumullah in za a ci gaba da sallah to wannan shehu Usman dan Fodio yace shi ma a kiyayi wannan bid'a ne wa min zalika yana daga cikin bid'a har wa yau at-tashir a tashi ayi sahur kada a makara kada a makara ladan cewa akai kawai kai kiran sallah guda biyu kai kiran sallah farko da zai sanar da mutane su tashi su sahur kai kiran sallah na biyu da zai nuna wa mutane lokacin sallah yayi amma banda wannan shari'a bata ce kai wani ƙari ba zancen a tashi kada a makara zaka ji wasu masallatan ko a tashi a tashi a tashi kada a makara lokaci yayi zaka ji ana sanarwa mallai yace shi ma wannan shi ake kira at-tashir a tashi ayi sahur wa huwa bid'atun makruha ko da kaga a masallacin ungoko ana yi shehu Usman dan Fodio yace shi ma bid'a ce wa fil madkhal ya zo cikin littafin madakal na ibn al-hajj walam yakun fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam hakan bai faru ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wala amara bihi kuma annabi bai yi umarni da ayi ba to idan a zamanin annabi ba a yi annabi bai ci ayi ba to ina ka samo a tashi ayi sahur kada a makara kenan ina hikimar kiran sallah da aka ce ayi ko ina sai in ba a hankali ba sai shedan ya kutsa dan ya samu rabansa kaga a madadin kawai an ce a yi kiran sallah guda biyu kiran sallah farko sahur kiran sallah na biyu sallah to sai kuma shedan ya zo ya ce to ga wani hanya wata hanya da in dai mutum lafuzan kiran sallah lafuzan da suke kunshe da sunadarin tauhidi ba su tashi mutum ya yi sahur ba to menene kuma zai tashe shi da haka a kiyaye duk wata kirkira a cikin addini kiran sallah shine abin da shari'a ta ce yi da haka duk wani lafazi da za a amfani da shi ba kiran sallah ba to wannan shi kuma babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ma'aikin Allah bai ce ayi ba walam yakun min fi'li man madha sannan malai yace baya daga cikin aikin magabata sahabbai ba su yi ba a masallatan su tabi'ai ba su yi haka ba a masallatan su tabi'u tabi'ina duk wannan magabatan babu wanda suka yi irin wannan a masallatan su wal khairu kulluhu fil ittiba mala yace alheri na duniya da na lahira gaba daya ya tattara a cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu manzon Allah a zauna lafiya abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a huta in ajiye ra'ayina da fahimtata ka ajiye ra'ayinka da fahimtarka mu bi umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu shi yasa malam yace to dai a zamanin annabi ba ayi annabi ba a wani ba a ji yayi umarni da ayi ba a cikin wani hadisi sannan ba ma ya cikin aikin magabata cewa a tashi ayi sahur lokaci yayi kada a makara wannan duk baya cikin aikin magabata ثم قال بعد كلام sannan sai malam bayan ya yi doguwar magana sai ya ce wa matsalatu tashir matsalar a tashi a yi sahur ka dinga gaya wa mutane a loudspeaker a tashi a yi sahur kar a makara lam ta da udaruratun ila fi'iliha babu wata larura da ta tilasta a yi haka ba wani dalili ba wata larura ba wai wata larura bace ta nuna cewa mutane an yi kiran sallah ba sa ji mutane ba sa fahimtar kiran sallah ko ba sa fahimtar lokaci yayin an yi kiran sallah sai an ce musu a tashi a yi sahur lokaci yayi ko akwai wata larura ba larura shi yasa sai malai yake cewa wa mas'alatu tashir mas'alar a tashi a yi sahur lokaci yayi kar a makara lam tada'u daruratun babu wata larura da ta tilasta ila fi'liha zuwa ga sai an yi haka id domin inna sahibar shari'ati salawatullahi wa salamuhu alai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo da shari'a qad shara'a al-adhan al-awwal ya shar'anta kiran sallah na farko lissubihi lokacin asuba dalan ala jawazil akali wanda wannan kiran sallan na farko yana nuni ne akan halaccin cin abinci wa shurbi da shan abin sha ma'ana kiran sallar farko shine abin da ma'aikin Allah ya ce a yi wannan kiran sallah na farko abin da yake nuna mutane a tashi a ci abinci a sha abin sha ma'ana a yi sahur wal adhana thani kiran sallah na biyu liyadulla ala taharimihima shi kuma kiran sallah na biyu yana nuni akan haramcin waɗannan abubuwa guda biyu haramun ne bayan kiran sallah na biyu ka ci abinci haramun ne bayan kiran sallah na biyu ka sha wani abin sha to wayannan su ne abin da shari'a ta zo da su an fahimta wannan su ne abin da shari'a take bukata mu yi kuma babu alheri sama da mu ba abin da shari'a ta ce yi falam yabqa an yakuna ma yuf'alu ziyaratun alaiha ba abin da ya rage ba abin da ya saura illa dukkan wani abu da kaji ana aikatawa ƙari akan wannan illa bid'atun makaruha face sai ya zama bid'a ce makaruhiya duk wani abu da za a ƙara wai dan a ankarar da mutane a sanar da su lokacin sahur yayi ba kiran sallar farko ba ba kiran sallah na biyu ba to ba wani abu bane face azarbabi da shan gaban Allah da manzansa wanda kuma Allah madaukakin sarki cikin suratul hujurat ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli ya ku waɗanda suka yi imani kuka ainihin ta Allah kada ku sha gaban Allah da manzansa to wannan yana cikin shan gaban Allah da manzansa shari'a ta zo ta ce ga yanda za a yi kuma kai ka zo da wani ƙari duk wani abu da za a ƙara banda wannan kiran sallah guda biyu a sallar asuba da ramadan to ba komai bane face azarbabi da shige ainihin wato gaban shari'a a wanda kuma wannan bid'a ne li'anna almu'adhdhinina idza adhanu marratayn ala ma taqaddama domin ainihin almu'adhdhinina masu kiran sallah idza adhanu idan sun yi kiran sallah to amara marratayn wannan kalmar amara ina ganin babu ita kewaye ta لأن المؤذنين إذا أذنوا مرتين على ما تقدم انضبطت الأوقات وعلمت شكرا وانا أمرا سيكا كيوي شباب كوي كسكرا بقول لأن المؤذنين سبيد ما سكرا صلى إذا أذنوا مرتين idan suka yi kiran sallah sau biyu alama ta kaddama bisa ga bayanin da ya gabata in zaba ɗatil auƙatu wannan yana nuna lokaci yayi wa ulimat kuma za a iya ganewa ba sai an yi amfani da wani lafazin idan masallacin ku kiran sallar farko as-salatu khairu minan nawmi ake kira sannan kiran sallah na biyu ai kiran sallah ba as-salatu khairu minan nawm to kaga kai da kajiyo as-salatu khairu minan nawm a masallacin ku kasan lokacin sahur idan kuma masallacin ku ana fara yin wato kiran sallah ne a farko sannan da kiran sallah na biyu ai as-salatu khairu minan nawm to kaga kiran sallar farko da kaji ba a yi assalatu khairu minan nawm ba ka san lokacin sahur shikenan kawai abinda shari'a take so ka kula ke wa qala aidan fil madkhal ibn al hajj ya fada dai a cikin littafin madkhal fi mahallin akhar a wani fa in qala qa'ilun idan wani mai magana yace هذا الذي ذكرتموه إنما ينضبط به حال المسجد الجامع وما حوله أما من بعد منهم فلا يسمعون المؤذنين ولا يعلمون في أي جزء هم من الليل bala ce kila wani abokin jayayya da abokin musu zai iya ce maka hadha alladhi dhakartumuhu wannan hukuncin da kuka ambata cewa kar a ce lokaci yayi kar a yi amfani da wani lafazi sai kiran sallah kawai innama yanzabitu bihi halul masjidil jami'i wannan yana da alaƙa ne da masallacin da ake haɗuwa a jam'i wa ma haulahu da kuma mutanen da suke kewaye da wannan masallacin amma man ba'u da minhum amma mutanen da suka yi nisa da masallaci fala yasma'una almu'adhdhinina su kuma ai ba lalle bane su jiyo mai kiran sallah musamman a wancan lokacin da ba lasbika kila kana iya cewa mai kiran sallah zai iya jiyar da na masallaci da kewayen masallaci amma waɗanda suke nesa da masallaci ba lalle su ji ba wala ya alamuna sakamakon haka sai ya zamanto ba za su iya sanin fi ayyi juz'in a wane yanki ne hum su suke ciki ba minan laili na dare kun fahimci maganar ma'ana idan wani abokin tattaunawa ka ce to ai kai ka ce wai lallai sai dai a tsaya iya kiran sallah kada a yi amfani da wani wani lafazi da zai nuna mutane lokaci yayi to ai magana kiran sallah kana magana ne ga mutanen da masallaci ke kusa da su suna jiyo mai kiran sallah to kamar mutanen da ba lasifika a masallacin sun yi nesa da masallaci ya za a yi mutum ya iya gane a wani bangare na dare yake bal jawabu mala ya ce in mutum ya tambaye ka wannan ko ya kawo maka wannan to ga amsar da zaka bashi annal masajida qad kasurat fama min mawdi'in illa wa bi janbihi masjidun aw masajid mala ya ce amsar da zaka bashi shine annal masajida a ai masallatai yanzu kad kasurat sun yi yawa ko ina da ko ina akwai masallaci yanzu iya nan kafin ka kura wannan layin ka kura wannan titin masallaci nawa zaka tarar in ka shiga lunguna masallaci nawa zaka je ka tarar innal masajida ai wannan matsalar ma bata taso ba ka ce wai in mutane sun yi nesa da masallaci domin a yanzu tun fa wancan lokacin ibn al-haji ke faɗa cewa masallatai sun yi yawa ballantana yanzu masallatai sun yi yawa ba ma min maudu'in ba wani wuri ba wata unguwa illa wa bi janbihi masjidun face sai kaga a kusa da gurin akwai masallaci au masajida ko ma masallatai fa yu'malu fi kulli masjidin adhanani kuma a kowane masallaci kiran sallah biyu ake in baka ji na wancan masallacin ba ka ji na wancan da haka ba wata hujja da zai sa a yi amfani da wani lafazi ba kiran sallah ba dan a an karar da mutane su yi su saura ba komai ba ne duk abin da za a kara face bida Allah ya sa kuna fahimtar karatun nan to sun maƙala ba da kalamin ibn alhaj bayan ya yi magana mai tsawo sai ya ce ilam ka sani annat tashira lalle yin amfani da lafazin a tashi a yi sahur lokaci ya yi kada a makara la asala lahu fi shar'i sharif ba shi da tushe ko makama ba shi da asali a cikin wannan shari'a ta mu ta musulunci madaukakiya babu kawai ladan ne dai kawai yake ganin ya kamata kuma babu ya kamata a addini abin da ya kamata kawai shine in dai ya kamata ne to sai dai ka kalli menene shari'a ta ce a yi shine ya kamata amma ba wani shari'ar musulunci ba shari'a ba ce da kowa zai zauna ya ga aiko ina ganin kamata ya yi kaza a gaskiya ina ganin bai kamata ya yi kaza ba kamata ya yi kaza ka rike ya kamata ɗinka Allah da manzansa sun riga Allah ya saukar da shari'a ya aiko manzo ya yi wa mutane bayani da aka ba a buƙatar wani azancinka ko wani contribution ɗinka game da shari'a amma addinin nan ya riga ya cika kiran sallah aka ce a yi guda biyu kiran sallah farko a tashi a yi sahur kiran sallah na biyu a shiga sallah in baka ji na masallacin nan ba to ka saurari wani masallacin can kusa da kai zaka jiyo masallacai yanzu sun yawaita kowane unguwa da layika da akwai masallacai dan haka ka sani kalmar duk da za a amfani da ita ba kiran sallah ba dan a sanar da mutane su tashi sahur to wannan kalma ko wannan lafazi ba shi da asali a addini wali ajali zalika dan haka ne ma saboda wannan abin bai da asali a addini ikhtalafat fihi awaidul aqalim al'adun garuruwa da yankuna a duniya sai suka bambanta yanzu ka zo nan haka sai ka jana a tashi ayi sahur kada a makara kada a makara kila wani gurin kuma kana zuwa ganga zaka ji kawai ana ta cashewa da kun ji ganga cikin dare kun san lokacin sahur wani gurin kuma in ka je zaka ji kawai piano ne kawai in ka ji cikin dare kawai ka ji ana piano to lokacin sahur yayi a wani gurin kuma kila ji zaka yi kawai kamar ana filin farauta tututu ana ana ana busa kaho to da kaji wannan kawai to kaga tunda ba addini bane ba shi da ma'auni shi yasa ku in kuna ganin haka za ku idan ku gaya mutane lokacin sahur yayi to in ka je wani gurin sai ba kuma haka ake ba amma shi addini shine inda duk inda ka je a duniya za ka haka ake to shine addini kiran sallan nan duk inda ka shiga a duniya inda akwai musulmi shine to wannan shine abin da zai nuna maka addini da al'ada shi yasa yace saboda abin nan ba addini bane shi yasa sa aka samu al'adu na yankunan duniya suka samu sabani suka samu mabambantan ra'ayoyi game da wace irin hanya za a ba a sanar da mutane lokacin sahur yayi ba kiran sallah din ba walau kanan min shar'i da ku irin wannan a tashi a yi sahur ɗin ko wani abu makamancin haka da yana cikin shari'a lamaktalafat fihi awa'iduhum awa awa'iduhum to da al'adun mutane ba su saba ba da duk inda kaje za ga iri ɗaya ne da kana zuwa nan kaji ana a tashi a tashi a yi sahur kar a makara to kila in kaje Saudiya ba za ka ji su ma ana a tashi a yi sahur kar a makara in kaje China za ka ji su ma a tashi a yi sahur kar a makara in kaje India su ma za ka ji a tashi a yi sahur kar a makara to wannan ya kaga shi addini ne tunda duk ko ina amma yanzu kaje saudiya kana a tashi a yi saurin kar a makarawa kallon ka za su yi ta ish wasu ma san me kake cewa ba amma wani musulmi ne bai san kiran sallah ba ko da baya fahimtar me ake faɗa da ya san wannan kiran sallah ne an fahimta ala tara mala yace baka ganin anna tasira fi diyar al-misriya bil jami' kalmar a tashi a yi sahur a cikin ƙasar misra a masallatai na juma'a da ake jam'i ya ƙulul mu'azzin mu'azzinu da za ka ji masu kiran sallah suna cewa ta sa'aro wa kulu wa sharabu su kaji yadda suke yi kawai za ka ji ba kiran sallah za a yi ba kawai dai ka ji ana ta sa'aro wa kulu wa sharabu can sai ladan ya sake ɗaukar lasbika sai ya sake hura sai ya ce ta sa'aro wa kulu wa sharabu bayan minti biyar dan kila wani ya baccin yayi nauyi bai ji ba sai sake zuwa ya hura lasifika ta saharu fakulu wa sharabu kaji a garuruwan misira su haka ake an fahimta wa ma ashba zalika da makamancin haka alama huwa ma'lumun bisa ga abin da yake sananne ne min aqwalihim na maganganun su wa yaqra'una al-ayatal karima allati fi suratul baqara sannan sai kaji sun karanta sukan karanta aya guda daya mai girma wanda take cikin suratul baqara وهي قوله تعالى شيني فدن الله تعالى bayan ladan ya ce tasaharu fakulu wa sharabu sai kuma yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sai ya samu guri ya zauna bayan wasu yan mintuna sai ya sake tasowa ya ayyuhal ladina da kaji ana ta maimaita ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam to lokacin sahur ne to ai kiran sallah a huta mana ina fata an gane wa yukarraruna zalika miraran si ta maimaita hakan da yawa miraran adidan da yawa thumma yusqauna ala za'amihim thumma yusqauna ala za'amihim wa yaqra'una al-ayata allati fi surati fi surati hal ata 'ala al-insan min qawlihi ta'ala innal abrara yashrabuna da sun yi haka thumma yusqauna sai ga ana ta kawo musu abun sha an fahimta eh kaga kawai sai ga mai kiran sallah wannan daga gidansa ya fito da kunu wannan ya fito da abin nan ana ta fito musu da abin sun mai yusqauna sannan sai a shayar da su ala za'amihim bisa gariya wasu wa yaqra'una al-ayatul karima suna karanta wannan ayan mai girma allati fi surati hal ata alal insan wadda take cikin suratul insan min qawlihi ta'ala na fadin Allah ta'ala innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuhu kafura ila qawlihi ta'ala har zuwa fadin Allah ta'ala إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا والقرآن العزيز ينبغي أن تنزه قراءته عن موضع بدعة مالا ابن الحاج yace alƙur'ani mabuwayi mai girma ya kamata a dinga tsarkake shi ana tsaftace karanta shi a guraren bid'a bai dace ba gurin da ake bid'a a dinga jawo ayar ƙur'ani tana fada da bid'a kuma ka zo ka dinga ishhadi ka dinga kawo ayar qur'ani duk gurin da ake bid'a kamata ya a raka shi a more kawai a san ba addini ake ba amma ba za ka zo gurin da ake bid'a ka dinga jawo ayoyin qur'ani da haka wannan ayoyin da ake karanta ba muhallin su bane ya gurin da ake yin bid'a kuma za a zo a dinga karanta ayar qur'ani ثم يقولون في أثناء ذلك ما تقدمت الإشارة إليه من إنشاد القصائد وما ترتب على ذلك sannan a cikin hakan kuma sai ka ji su bisa ga abin da ishara ta gabata a kansa min inshadil qasa'id na wato rera waƙoƙi kasidu wa ma tarattaba ala zalika da dukkan abin da yake hawa kan kasida ma'ana abubuwan da suke kaga suna da yawa wani lokaci ka ji irin wancan tasaharu fa kulu wa sharabu wani lokaci ka ji ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam wani lokaci ka ji kuma ana ta rera kasidu to da kaji cikin dare ana tare da kasidu kaga ba yanda aka saba bane yau da kullun ka san lokacin sahur ne yayi kana farka ka je masallacin kusa da ku ana rera kasida to lokacin sahur yayi sai ka tashi kai sahur wa yusahhiruna aidan bitabalati to kaji suna kuma sanar da mutane a tashi a yi sahur har wa yau bi ɗabalati da ganga lokaci kawai dai ka ji kawai kalangu in gaya ma sai ka ji kalangu yana tashi an fahimta shine bi ɗabala ya ɗufu biha ashabul arba wa gairuhum alal buyuti mutanen unguwa suna kewayawa gidajen mutane wa yadribuna alaiha suna ta buga kalangu kamar yadda za ka ringa jin da ko almajirai ne kowa ya za ka ji ana ɗan buga wani kwano layi layi za ka ga wani shi kuma yana ɗan buga wani gwangwani gwangwani ina jin kowa an daina amma wasu 'yan shekaru baya za ka ga in kana zaune cikin dare ko ka tashi kana sahur sai ka ji ana ɗan kewayawa ana bubbuga wani abu kaman kwano haka kaman gwangwani haka to ka ji wannan bid'ar tsohuwa ce shi wannan mai buga kwano ko gwangwani shi bid'ar tasa ce bai ta gawurta ba su ganga suke ɗauka sosai shine tabula a kewaya in ka an bi ta can layin baka ji ba za ka ji gangan gangan an biyo ta layin ku kai ma ana ta yi can layin su ma za su ji ana ta kewayawa ana buga to duk inda aka ji ganga tana tashi an san lokacin sahur yayi sai a tashi a yi sahur saboda ba shari'a bace ta ce a yi shi sa abun bashi da ma'auni in ka zo ka ce kai me yasa kake ganga sai ce kai me waye ce ka dinga cewa a tashi a yi sahur in ka ce kai me yasa kake cewa a tashi a yi sahur ba ka kiran sallah to ai kai ma ba kiran sallah kawai kake ba kai kuma me yasa kake kake busa sarewa saboda bid'a ba ta da wani mizani sai da haka wannan ya zo wani yanzu yanzu ne ma ana buga ganga wani shi kuma yanzu sai shi kuma kirkiro sai shigo da piano mai ganga bai sai cewa mai piano kai gaskiya tun talatala mu ganga muke buga ya aka ka zo da piano kai waye ce ka buga gangar ba shi da wani ma'auni ina fata an fahimta hadha alladhi madat adatuhum alayhi wannan shine abinda al'adar mutanen misra ta gudana akai wa kullu zalika min al-bidai wannan duk bid'o'i ne wa ahalul iskandariya to bari ka ji kuma ka ji waccan bid'a ta mutanen yaman mutanen misra ce to mutanen iskandariya wa ahalul yaman da mutanen kasar yaman wa ba'du ahalil maghrib da wasu daga cikin mutanen maghrib irin su tunisia irin su morocco irin su algeria wa'annan yankunan fa yusakhiruna bi daqqil abwabi su kuma ka ji irin tasu bid'a suna sanar da mutane a tashi a yi sahur ta hanyar kwankwasa kofofi layi layi an ga gan gan gan gan gan gan da kaji irin wannan bugun wai sanar da kai ake ka tashi kai sahur kaji su kuma gida gida suke bi su kuma gan gan gan gan a buga da kaji wannan bugawar kawai ka san lokacin sahur ne sai ka tashi kai sahur kaji mutanen iskandariya da mutanen yaman da wani yanki na magarib haka suke yi wa yunadawna alaihim suna kuma yin kira wa yunadaw wa yunaduna alaihim suna yin kira alaihim ga mutanen wannan gidan bugbugan kowa ku tashi ku yi sahur ko a kira sunan mai gidan ko wani mai kama da haka su kuma haka suke tasu bida ai wannan kaga tana da wahala ita ma gida gida operation gida gida ke za a dinga cikewa ko ina layi layi ana bubbugawa dan a sanar da mutane yanzu dan Allah ladan ya zauna a masallaci ya kiran sallah duk ba ya hutar da kowa ba yayi kiran sallah farko ga lasbika wannan lasbika wani lokaci har daga gidana can tsallake ina jiyo ta in kuma ban jiyo ba ko masallaci waɗanda suke kusa da ni wanda za su masana da lasu jikoki ne za a ci to ina wannan sai an yi operation gida-gida an ta cewa ya ana ta bubbuga wa mutane kofa wa yunaduna alaihim qumu kulu washrabu sai kaji ana kiran mutanen gidan ku tashi ku yi sahur ku ci ku sha wa hadha nau'un akhar min al-bid'ah wannan ita ma wani wani samfurin ne na bid'a na hawan mimma ta kaddama irin dai waccan da ta gabata wa amma ahalus sham amma mutanen sham to kaji su kuma fa innahum yusahhiruna bi daqqi dar wa darbi shab wato shababa wal gina wal hanuk wal raqas wal lahwi wal la'ib kai wannan shagalallu ne da yawa wa'annan casu suke cashewa suke sosai aka zo gidan mutum sai an sha kiɗa da rawa sosai su kuma yadda suke yi suna sanar da mutane a tashi a yi sahur bidakki ɗar a ɗar ɗinnan alatun min alati ɗarab tushbihu dub wato wani kayan kiɗa ne wanda ya yi kama da bandiri shi ne za a samu da wata sahana mai zaƙi a je a caji a yi rawa a yi rawa a rakashe sannan sai a kuma a ƙara gaba yan nan ariyar an sanar da su su tashi su yi sahur sai kuma a sake tafiya wani guri wanda su kuma ana ganin ba ajiyar da su ba su ma can aje a cashe a yi kiɗa da rawa sosai sannan su ma sai a ƙara gaba wa darbi shababa da kuma buga ashababa shine wato nau'in min mizmar sun ce shi kuma wani nau'i ne na garaya kaga ga bandiri ko kuma wani abu na kiɗa mai kama da bandiri wanda ake kira addar sannan kuma ga shababa shababa shi kuma garaya kamatun unna ummul kitabi wa ukharu ana ana ainihin wato kada garaya wal gina ga waƙoƙi wal hanuk ita ma waka da algina da alhanuk bi ma'ana wahid da abu ɗaya ne ana waƙe-waƙe warraƙasi ana rawa wallahawi ana shagala walla'ibi ana wasanni sosai duk don a sanar da mutum lokacin sahur yayi wa haza shani'un jiddan wannan yayi muni kwarai da gaske wannan ya fi muni watan ramadan irin wannan wata mai alfarma a ce a irin wannan wata ne kuma wai ta wannan hanya za a dinga sanar da mutane su tashi su sahur وهو أن يكون رمضان الذي جعله الشارع عليه الصلاة والسلام للصلاة والصيام والتلاوة والقيام قابلوه بضد الإكرام والاحترام فإنا لله وإنا إليه راجعون ما لك شوى ينزو وتر رمضان ده شريعة النبي عليه الصلاة والسلام يسني ونوتا نتربية نسلّى na azumi na karatun alkur'ani da kiyamun laili ya zama an fuskance shi bididdil ikiram da abin da yake kishiyar mutunci wal ihtiram kishiyar girma girma fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan bid'a ta fi kowace muni to kaga saboda ita bid'a ba ta da sikeli ba ta da ma'auni shi sa Allah ta'ala ce fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq in aka juya wa gaskiya baya to duk inda kuka je kanku ba zai haɗu ba wannan yayi nan wannan yayi nan an fahimta ina ba da wani misali da aka taɓa ba mu aka ce wani ɗan ƙur'aniyun ya je ya samu malamin sa yake cewa wai in za a yi sujada tunda su ba ruwansu da hadisi kawai ƙur'ani suke amfani da shi in za a yi sujada da me ake yi malamin sa ya ce da goshi mana ya ce a da haɓa ake yin sujada Allah ta'ala ya ce wa yakhruna lil adqani sujada she kai ma jahili ne baka iya karatu ba ayi da ka shin yaje sujada kawai ya yi ai da zarar ka ka saki tafarkin annabi to ka fada kwata shi yasa alfazazi a gurare daban-daban yayi ta maimaita mana yace kaga sa'adatuna mashrudatun bittibai a wani baitin ya ce wa man hada an hufai a somin falahi duk wanda ya kauce ya zobe wa tafarkin manzan Allah ka yanke kaunar ba zai rabauta ba ka yanke masa kaunar rabauta inda ba Allah ya ce fake shi ya dawo ba kai samun arzikinmu na duniya da na lahira shigan mu aljanna sharaɗi ne sai mun bi manzan Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce wa in tudi uhu ta hatadu in kun bi manzan Allah kun shirya ba ciwon kai ba damuwa ba bakin ciki ba abun nan saboda addinin manzan Allah addini ne wanda yake in style kake so akwai style a cikinsa in sauki kake so ba addinin da ya kai shi sauki in kai ka huta amma ka duba duk wata bid'a za ga wallahi ta fi sunnar annabi wahala sai dai shedan zai dauke wa mutane wahala yanzu ka gaya mun in banda aikin haji wace ibada ce kai ka shurbin kayi gumi amma yanzu bidiyoyi nawa ne wanda sai an yi gumi an yi gumi an jike sharkaf an gaji yadda in mutum ya kwanta ma kamar ya mutu nabi da gajiya wace ibada ce mai irin wannan musulunci shi yasa in ka kaba tafarkin bata wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla manzo Allah Allah ta'ala ya ce duk wanda ya saba wa manzon Allah wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lawul huda shari'a ta zo daga manzon Allah amma mutum ya saba mata wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yace zai bi wani tafarki ba irin na sahabbai ba magabata nuwallihi ma tawalla zai dandana kuda abin nan da ya kama zai sha wahala kuma Allah ya rike shi a gurin ba daɗi kuma ya kasa dainawa shine nuwallihi ma tawalla ba daɗi kuma mutum yana ta yi kuma mutum ya je ranar lahira ya tarar ma gaba ɗaya wato ba zancen lada ba ma ana wato kare oba ta haukansa da yawa domin duk wa'inda annabin ya ce a yi shi ba su yi ba wasu abubuwa ya zo runguma ya ɗauke su a matsayin addini yake ta yi shi sa suka ce ma'abocin mai bid'a kamar mutumin da za a yi tafiya ne kowa yana guziri shi kuma sai ya guzirin yashi an fahimta wannan ya samu yan gurasarsa wannan an daka ma kuli-kuli da abin nan ɗinsa wannan an daka ma garin kunu wannan ya sai garin kwaki wannan an masa kek wannan an masa cincin wannan ya ɗan sai kaza duk kowa yana guzuri shi kuma ya samu irin rairayi mai laushi ɗin da ya cika buhu kaga dai rairayi ya shi la yusu min wala yuguni min juyin yanzu an yi tafiya daga nan aka yi tafiya mai nisa sai shugaban ayarin tafiya ya ce a tsaya da zango a ci abinci kowa ya fito da dan yar dabararsa yana yi wannan ya ɗauko kulikulinsa yana ci wannan ya ɗauko dabino yana ci wannan ya ɗauko to shi wanda ya dakon yashi zai ci yashi ne kaga ga nauyi kuma yashi baya magani yawa to suka ce shine kwatankwacin mutumin da yake addini yake ibada ba akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam zai wahala a ranar tashin alkiyama ya je tarar wahala kawai ya tafi ya ɓata lokacinsa ya ɓata kuɗinsa ya ɓata rayuwarsa sannan kuma ba lada Allah ya kiyaye mala ya ce wa amma ba'adu ahalil magarib amma wasu daga cikin mutanen magarib bari ka ji su kuma tasu fa innahum yaf'aluna qariban min fi'li ahli sham su ma suna yin kusan makamancin abinda mutanen sham suke yi wahum wa huwa shine innahu idza kana waqtu sahari indahum idan lokacin sahur yayi a wajen su yadribuna bin nafir ala al manar wa yukarrirunahu sab'a marratin thumma ba'dahu yadribuna bil abwaq sab'an aw khamsan hadda wutir yake wannan bid'a kaji hadda wutir ya cikin ta fa idza qata'u حرم الأكل إذ ذاك عندهم ثم العجب منهم فيما يفعلونه من ذلك لأنهم يضربون بالنفير بل والأبواق في الأفراح التي تكون عندهم ويمشون بذلك في الطرقات وإذا مروا على باب المسجد سكتوا وأسكتوا ويخاطب بعضهم بعضا بقولهم اهترموا بيت الله فيكفون حتى يجاوزوه فيرجعون إلى ما كانوا فيه kaji wani bonono su wa'annan yadda su kuma suke tasu bidar idan lokacin sahur ya yi a wajensu ya ziribu na bin nafir su ma suna buga wani abin wato kiɗa alal manar akan hasumiya akan wato mumbarin masallaci za a hau a buga wannan abin kiɗa wa yukarriru na su maimaita gan gan gan saba marratin sai an yi mara sai an yi sau bakwai kafa bakwai sun ba'dahu sannan in kuma aka gama wannan buga wannan annafir din to bayansa kuma ya na bil abuwaq sai kuma su dinga busa kaho shi abu abuwaq din nan albuk suka ce adatul mujawwafa wato yunfaku fiha kaho ke wato wata ala ce ita ma wani abun bushe bushe ne wanda an fafe cikin sa busawa ake a ciki bayan an buga wancan nafir sau bakwai kafa bakwai sannan sai kuma a busa wannan kahon shi ma ko kafa bakwai ko kafa biyar to da kaji an yi tsit to in ka ci abinci ka makara ka ci abinci cikin ramadan fa'iza ƙaƙa'u in suka yanke kaji sun daina an daina buga wancan na bugawar an daina busa wannan abin busawar harumal akalu idza ka idahu to cin abinci ya haramta a daidai wannan lokacin su a wajensu su ladan Allah ba da lada ka je kai ta kiran sallah ka su ba wannan ne ma'aunin su kiran sallah duk da ladan zai da na farkon da na biyu ba ma'auni bane a wajen su in dai ba wannan suka jiyo ba to su sahur din su za su ta yi sai sun ji an katse to sannan su ne kuma za su daina cin abinci mala yace summal ajabu sannan bari ka ji wani abun mamaki wani abun mamaki minhum daga wa'annan mutane fi ma yaf'alunahu cikin wannan bid'a da suke aikatawa min zalika daga cikin irin wannan bid'ar kamar yadda muka karanta innahum yadribuna bin nafir wal abwaq suna busa suna buga wannan gangar ko abun bugawar da kuma busa wannan sarewa din ko kaho fil afrahi wato a cikin farin ciki ana murna ana raha ana farin ciki allati takuna indahum irin wato al'afrah farin cikin da suke yi a wajensu wa yamshuna bi zalika fi turuqat su kuma ba tsayawa ake guri ɗaya ba ana tafiya da shi ne a hanyoyi abu ta wannan kwararan a kullo ta wancan layin ana bi layi layi ana ta wannan kaɗa kaɗan to abun mamaki shine wa idza barru ala babil masjidi idan suka zo wucewa ta kofar masallaci kamar sun zo wucewa nan sakatu sai- sai su yi shiru wa askatu sai da ai shiru ai shiru an zo ɗakin Allah ya kamata a girmama ɗakin Allah bai dace a dinga kada kada a zo wuce ta wajen ɗakin Allah ana kiɗa kiɗa ba ana bushe bushe da raye raye da haka da sun zo su za su yi shiru su jagororin kuma za su ce kowa a yi shiru me ya faru ne a ɗakin Allah an zo masallaci an zo wuce sai in an wuce masallacin can kuma sai ka ji kiɗa ya ci gaba da tashi wa yuqadibu ba'dhum ba'dan wani ya dinga kewayawa yana sashin su suna gaya wa sashi bi qaulihim da fadin su ihtarimu baitallah ku girmama ɗakin Allah ku girmama ɗakin Allah fayakuffuna sai su kame su je na kaɗa kaɗan su je na bushe bushen hatta yujawizuhu har sai sun wuce masallacin fayarji'una ila ma kanu fi sai su ci gaba da abin da suke yi sai su dawo su ci gaba da kaɗa kaɗan su shine malai ya ce abu mamaki to in addini ne ko a masallaci ai sai a buga ko inda addini ne bai kamata dan an zo wuce ta kofar masallaci a ce ai shuru a daina saboda girmama ɗakin Allah ba to amma tun da su ma sun yadda ba ba ba ɗakin ba ba kiran sallah bane da haka wannan ya fi kama da shagala ya fi kama da wargi da ho da morewa da lolewa da haka kuma sun san wannan ba ba ba a masallaci ake yi ثم إذا دخل شهر رمضان الذي هو شهر الصيام والقيام والتوبة والرجوع والرجوع إلى الله والرجوع إلى الله تعالى من كل رذيلة يأخذون فيه النفير والأبواق ويسعدون به على المنار في هذا الشهر الكريم ويقابلونه فيه بضد ما تقدم ذكره su ba wai sai lokacin sahur ba ma su wa'annan mutanen idza dakhala thumma idza dakhala shahru ramadan sannan da zara an ce watan ramadan ya shigo allazi huwa shahru siyam wanda kowa ya sani duk musulmi a duniya ya san watan azumi da ya shigo ramadan wata ne na azumi wal qiyam wata ne na qiyamul laili wat tauba wata ne na tuba war ruju'i ila Allah ta'ala wata ne na kokarin komawa zuwa ga Allah ta'ala min kulli radilatin daga dukkan wani zunubi da datti da mutum ya aikata ya akhuduna fihi nafira su kuma a wannan watan ne ma suke dauko wannan abin kidan nasu wal abwaq da kayan sarewa da bushe-bushen su wa yas'aduna bihi alal manar suna hawa kan manara ta masallaci fi hadha shahr al karim a wannan wata mai girma suna sakadawa suna bushe-bushe wa yuqabilunahu suna fuskantar wannan wata mai daraja fihi a cikinsa bididdi ma taqaddama zikiruhu da kishiyar abinda ambatansa ya gabata na qiyamul layl na sallah na tuba na karatun qur'ani su kuma suna fuskantar watan ramadan ne da haka da zarar watan ramadan ya kusanto za ga ana ta kokarin rufe ganguna ana ta fafe wannan abun abun abuwa wannan kahon ko wannan sarewa din ana ta gyarawa kai kana ta kokarin tanadin zaka yi saukar qur'ani uku wannan yana kokarin ya tanadi abinci zai ciyar da bayan Allah su kuma abin da suke fuskantar watan Ramadan kayan kada kada ne wa hadha yadulluka ala anna fi'l at-tashir bid'atun bila shakkin wala rayb Shehu Usman dan Fodiyo yace wannan yan manuniya ce da ke nuna maka kai mai karatu anna fi'l at-tashir lalle yin sanar da mutane a tashi a yi sahur ba kiran sallah ba bid'atun wannan bid'a ne bila shakkin wala rai ba shakka ba kokonto id inna halau kanan ma'thuratan domin da at-tashir din nan a tashi a yi sahur ko kiɗa kiɗan nan ko raye-rayen nan da duk sauran abubuwan da muka faɗa ana yin amfani da su wajen cewa mutane su tashi su yi sahur da waɗannan abubuwan sun kasance ma'thuratan ababen ruwaitowa ne hadisai ne suka ce a yi lakanat ala shakalin ma'alumin to da sun zamanto akan wata sufa sananniya la yaktalifu haluha wanda halin wannan sufar ba za ta canza ba fi baladin fi baladin ukhra a wani garin daban kamata kaddama kamar yadda ya gabata da ibada ce da za ka ga iri ɗaya ce na fata kuna fahimta da ibada ce za ka tarar da iri ɗaya ne duk inda ka je za ka haka abin yake to amma kaji can kaga su ga yanda suke kaji can ka tarar ga yanda suke kaji can to wannan ya nuna ba addini bane al'adu ne fata'ayyana ala man qadira sai ya zama wajibi akan duk wanda ya samu iko minal muslimina daga musulmi umuman gabaki daya at-tagayyuru alaihim canza wannan bid'a din duk wanda ya sami iko cikin al'umman musulmi yaga ana aikata wata bid'a cikin irin waɗannan bid'o'in to wajibi ne ya kokari ya hana in yana da iko wa alal mu'addini kuma wajibi ne akan al mu'addin ladan mai kiran sallah wal imam da liman khususan musamman su hana wannan munkarin kullum minhum kowanne daga cikinsu yugayyiru ma fi iqlimihi yayi kokarin canza bid'ar da take yankinsa da liman musamman liman yana da tasiri tunda mutane sun yarda su bi shi sallah sun yarda su zo yayi wa ƴaƴansu hudu ba sun yarda in aka mutu a kira shi yayi wa mutane sallah sun yarda ya jagorance su a addini to ya kamata in ya ga sun kama hanya halaka ya jawo su ba daidai bane mutane suna ba daidai ba malamin su wanda shine limamin su shine jagoran su a gurin kuma yana kallo yayi shiru in wani bako ya zo yayi magana ta za ka kafa malam wani shine malamin mu shi yake mana kaza kuma yana kallo bai yi magana ba sai kai to shi sa sai malai ce wajibi ne musamman akan liman ya yi ƙoƙari yankin da masallaci da yake ya yi ƙoƙari ga cewa ya gyara in ƙadira ala zalika in yana da ikon haka bi sharɗi ma ta ƙaddama bayanuhu amma fa da sharaɗin abin da bayaninsa ya gabata shine in yana da iko in ba shi da iko kuma to sai dai faɗakarwa kawai shi kenan amma inda iko yana da ƙarfi ko yana tare da gwamnati to kaga za a iya karbe kayan kaɗa-kaɗan ko gwamnati ta sa doka kar a sake jin an yi irin wannan cikin ramadan kamar yanzu yadda gwamnati take cewa duwan ba a buga knockout misali da ake bugawa cikin ramadan ko an yi lokacin da ma irin tashen nan da ake lokacin ana rashin halin tsaro din nan duk kaga gwamnati ce an hana kuma duk wanda aka kama zai fuskanci fushin hukuma to ire-iren waɗannan in akwai hukuma wadda ta damu da addini in ta ga wata bida ita ce kawai za ta sa doka ta ce an hana kowa yana ƙarƙashin doka to sai ga irin waɗannan abubuwan ana magance su saboda ƙarfin mulki fa in lam yastati idan ba zai iya hanawa ba a yankin su gaba ɗaya fa fi baladihi to alal aqalla a garin su ya hana fa in lam yastati idan kuma ba zai iya ba a unguwar su ko a garin su fafi masjidihi to alal akalli ya hana a masallacinsa ce kar a sake masa wannan abun a masallaci kiran sallar shari'a ta ce a yi shi yake so a yi ina fata an gane to sai mu tashi tambihun insha Allah sai mu tashi tambihu abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik